بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم نعم. فالنساء في هذه الآية نوعان النوع الأول الصالحات القانتات المؤيئات لأزواجهن كما ذكر ابن عباس الحافظات للغيب بما حفظ الله تعالى وحافظات لا تسريب لا لوم عليهن بل هن من أعظم ما يكتنزه المؤمن بعد تقوى الله تعالى وما من مسلم يهوى تأديب زوجته المستقيمة وهي من هذا الطراز الرفيع من النساء فإن أزاها بسوء الأشرة رجم طاعتها له وأتدى عليها فلها حق الطلاق والمطالبة له النوع الثاني المرأة الناشز الآسية رقم عدل معها وحسن أشرته لها وهذا النوع أمر الشارع أزواجهن بالتجريد في تأديبهن على النحو التالي أولا المرأة
ya ce to a bisa duba da wannan aya da aka karanta fasalihatu qanitatu hafizatun lil ghaibi bima hafizallah wallati takhafuna nushuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji wadribuhunna فإن أطعنكم فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا inna na kana aliyan kabira shine a ce mata a cikin wannan aya sun kasu nau'o'i guda biyu nau'in farko salahan mata masu ibada masu biyayya ga mazajensu kamar yadda abdullahi dan abbas ya faɗa ce wannan su ne nau'i na farko masu kiyaye a fake abinda ubangiji allah tabaraka wa ta'ala ya kiyaye su ne wato suke kaucewa daga barin zargi su waɗannan kaso na farko su ne babu daga cikin wani mai mata haka face sai ya ɗora ta da ladabtar da ita a bisa tafarki wacce take madaidaiciya tafarkin addini da umarni da abubuwan da Allah ta'ala ya umarni da shi sannan sai ta zamanto mace wacce take mai tafiya akan tafarki na daidai ta zamanto mai ladabtuwa da ladubba na shari'a saboda haka ne wannan ne za ka ga wato idan miji ya cuce ta da mummunan mu'amala ta rayuwa bayan tana biyayya gare shi to ya yi shishigi ya yi zalunci a gare ta saboda haka lallai bai kyauta ba idan kuma ya zamanto zai ci mutuncinta bayan tana binsa to babban abin da zai fi shine ba ta wani haƙi nata da za ta huta shine ya sake ta rayuwa ta aure ba cuta babu cutatarwa ko da ma nema ne ta yi a nan ba ta yi laifi ba tana da haƙƙin ma za a cutar da ita bayan ta ga duk wata kafofi da take bi aka umarce ta da aka koya mata da abin da aka nuna mata Allah ya so kuma tana kan haka amma miji bai gani ba duk da haka bata tsira daga barin cutarsa ba to lalan haƙƙinta kawai ya sake ta ta je ta huta da shi kuma sai ta samu sakamakon abin da ta yi na biyayya a gaba domin wacce duk ta bi ta kiyaye haƙƙi miji kuma ya kasa kiyaye haƙƙinta ya kasa girmama ta ya zama yana cutar da ita ya kasa riƙe ta to insha Allah in ta yi gaba Allah zai ba ta girma zai ba ta sakamako mai kyau kamar yadda to kaga masu magana muna ta magana kan mata misali to ta maza fa tana fara shigowa tun daga sha an ba ta damar mu ɗalaba ta talaki saboda haka ne nau'i na farko kenan na mata amma nau'i na biyu ita ce mace mai surutu mai yada sirri mai kuskure kenan wannan karmuza hanci na bauɗewa tare da ita da yin kyakkyawar mu'amala da ita amma ba ta ganin hakan ba ta girmama hakan sai ta yi abin da bai dace ba ga halarar mijinta tonan asiri kin rike amana cutar da mijinta ko cutar da iyalansa idan mace tana cutar da gidan miji to lalle tana da cutarwa ga miji ko da 'ya'yan da ta haifa take cuta take kin ba su wato girmamawa ko kin ba su kulawa wannan abin yana bayuwa zuwa halarar mijinta don haka ita matsalar ta kuma ta zamanto wacce take akwai ladabtarwa da za a yi kuma shari'a ta bayyanar da abin da za a yi mata a cikin wannan ayar kamar yadda aka ji na ladabtarwa amma harkar ta tana kan wasu abubuwa na kudodi kamar haka masu zuwa abubuwan da wannan ayar ta nuna za a iya yi a tare da ita domin gyara mata lamari har a je kan ƙarshen inna hukuncinta zai tsaya macen da ake kulawa da ita ba ta kulawa da miji macen da ake yin sirri da ita ita mace gabaki ɗayanta sirri ce sirri ce da miji yawwa ita mace sirri ce to ka samu wacce ita tona sirri take yi to za ka ga abun babu kyau kuma duk mai mata zai gasgata na kan cewa mace sirri ce ko matan mutum mahaukaciya ce ko matar mutum dukansa take ta zage shi irin rayuwa ta sirri tsakanin mace da miji in an rabu za ka ga babu daɗi in ka saki matarka ta ka zauna da ita ta hayayyafa da kai ka sake ta ta fita kai ko ba ta haihu da kai ba ta dai zo gidanka ka kwanta da ita ka yi komai da ita ta ai sirrinka ta fita kenan sai da addu'a ko in dai aka ce an yi aure har rabuwa ta zuri za ka ga hadisi ya nuna mana mafi kin halali na Allah a gurin Allah shine saki abgarul halal ilallahi adala halali ne mutum ya saki matarsa amma wannan halalin Allah ya fi kinsa da komai to idan kaga har lamari ya kai da an ce a haƙura da zama to shedan ya ci nasara bukatar shedan ta biya saboda haka duk wani abin da za a yi a yi kokari a cikin wannan ayar za a iya bin komai a gyara har a kai da inda za a cimma nasara miji ya kiyaye hakkin matarsa mata ta tsaya ta yi abin da ya kamata ta kiyaye hakkin mijinta a zauna lafiya kafin a gama wannan ayar duk ga kudodin nan amma in cutar miji ta yawa har ta kai damar da za ta nemi saki to kaga babu babu magana yawwa saboda Allah baya son rabuwa domin abin da ya faru an yi ruwayar cewa shaidan yana zama a tsibirai shi babban shaidanin nan tun na farko na zamanin annabi adamu yana nan dan da ya nema a bashi har ranar alkiyama kuma yana nan ofishi ne headquarter shi yake raba aiki duk shaidanin da yake da su ma'aikata shi ne na jannu ɗin shi yake musu saboda haka yana rarrabawa unguwa-unguwa gari-gari shi yake rarrabawa duk duniya kullum Allah ya ba shi wannan to shi ne aka ce idan dare ya yi rana ta faɗi dare idan ya zo dare zai shigo kafin masu aikin dare su fara to masu aikin rana in suka dawo za su ba shi rafot sai shaidan ya ce wane wane me kuka yi mai kai a gari kaza da gida kaza da unguwa kaza wannan ce na je na sa an yi fada amma an kashe wani ciki za mu tashi gaba don ka an yi fada sai me me kai na sa an yi sata an yi kaza an kaza ni na taimaka wa yan kidnapping suka kama su wani suka fita wani aiki kai ba wanda yake burge shedan iblis ba mai burge shi sai wanda ya matso ya ce na je gidan suwa ne a gari kaza a unguwa kaza na yi gururi wajensu da mijin da mata aka fara musu aka fara fada har sai da abin da ta kai mijin ya sake ta ya kore ta ya ba ta sake matso matso in na kalaminal mukarrabi na ga ma'aikaci ba abin da shaidan yake so irin ya ga ya lalata aure ya kashe aure domin abin da Allah ya fi ki kenan kaga shi shaidan da abin da Allah yake ki shi yake so abin da Allah kuma yake so shi shaidan yake ki saboda haka wannan da akwai abubuwa na kudodi kamar haka
awwalan almau'izatul hasanatu wal mau'izu tabaqatun ahaqquha at-tanbihu ad-dini أو الخلق من غير تنقيس أو تسبيه والتنبيه على العيوب ونتائجها ولكل حال نوع من القول وطريق في الخطاب والعاقل من عرف لكل أمر علاجه ولكل داء دواء
نفرقو abin da ake bi domin gyara wannan mata mai tonon asiri yar terere yar sako da ba ta yin adalci a zama gidan mijinta ladabtarwa da za a yi mata na farko wa'azi kyakkyawa mau'izatul hasna a yi mata wa'azi kin ga kaza bai kamata ba kin ga kaza a jawo ayoyi a ja hadisan manzon Allah ki gyara ki gyara su wance ma a wani gari da suka yi kaza kaza suka gani ba a yi wa'azi ne wato rufi rufi mafifici a yi faɗakar faɗakarwa ta zama ta addini don karka zauna da matarka kai ta mata wa'azi kai ta mata hayaniya babu hujja yanzu da dai ba jin wa'azin mazajen su suke ba amma dai ka sauke abin da Allah ya ɗora maka kuma idan har matarka ma ta zama to ta raina ka ta kai ta kai ta raina ka nassin ma da zai fito daga bakinka ba yarda take da shi ba to kai ka ɗauko ko wani masoyinka ne ko wani malaminka ne ko wani almajirinka ne da zai iya ɗan zai iya ɗan yin ƙoƙarinsa ka gaya masa ya musu wa'azi wani ka shiga ka ɗan yi wa wancan wa'azi a gaya mata gaskiya a gaya mata dai irin wutar dai da ake shiga tun da kayan ka faɗa gani take kama faɗa kake amma kila in ka sa wani to duk hanyar da za ka bi mau'izatul hasana dai kuma ta dini ta addini kuma ta da ta ɗabi'a hulk ka gaya mata ɗabi'oyin da ya kamata ki dinga yi ba tare da tauyewa ba ba tare da ɓoye mata wani abu ba ka gaya mata komai da komai sannan da faɗakarwa akan aibobi da take aikatawa da ya kamata ta bari sannan ka gaya mata natija da abubuwan da kike yin nan fa ƙarshen abun fa zai zame miki kaza kuma ƙarshen abin da za a gaya wa mace ko da ba ta da hankali ta nutsu abin da kike yi din nan fa zai taɓa ‘ya'yanki fa wata rana fa tan yara za fa shiga matsala idan uwa ba ta tsaya ta kyautata ba ta gyara zaman ta gidan miji to idan matsala ta fara bayyana cikin ‘ya'yanta to ba tsayawa take ba tafiya take da ƙarfi da gudu kamar tafiyar girgije a sama sai ta kai kan ‘ya'yan ‘ya'ya duk su shiga matsala ai wannan ya isa natijar da za a gaya wa mace don ta tsaya ta gyara zamanta da miji kowane kuma nau'i a gaya mata faɗin abin da kamata ka faɗa mata abin da ya kamata ta hankalta da shi kuma mutum mai hankali shine wanda ya san kowane lamari ya san maganin ciwon lamarin to ka gaya mata ciwon ƙin saba wa miji da ciwon ƙin yin biyayya abin da ya kamata don ka sani kowane ciwo yana da magani ba zai yiwu ba a ce ga wani ciwo ba shi da magani karya ne idan wani ciwo ne ya damu matarka ba saki ba ne muradi ba kuma shi ne abin nema ba a'a abin kici menene ciwon sai a yi maganinsa gani mun faɗi wannan ga wani ɗan uwa da ya zo rigima ta kai rigima ta ce ita ba za ta iya bin sa ba aka zo aka ce menene na ce to duk yanzu zancen wazi an kai ƙarshe menene damuwarki dama yana cewa tana da son kuɗi tana da son duniya sai ke ce ta ce ita kawai baya ba ta kuɗi inji a wani gari ne ba zan faɗi garin ba sai ta ce mun shayi shayi shayi kuɗi kuɗi ne baya ba ni ni kuɗi sai na ce ai da sauƙi kai kuma ka dinga ba ta kuɗi mana ai ya a ce sai an rabu saboda ba ka ba ta kuɗin sai ce shi kuma baya samun kuɗin shi bai da kuɗin tunda na gaya masa ma kafin haɗu a waya in ka samu kuɗin ka dinga bata ne mata ma magana a lokacin ba ta sauraron ma me muke cewa ita tana ta gurnani tana cewa mutum zai rayu ne ba kuɗi zan rayu ba na kashe kuɗi ka san jara ka san musiba ta ubangiji kaga duk da an kai ga haka ai ba za a ce ai saki ba sai a nemi wata fa ce to ki hakuri zan yi addu'a Allah zai dinga bashi kuɗi ya dinga baki ta ce ya gwashe ka gani halin gaskiya to amma ko shi ka gaya masa tun da za ka kayi addu'a kuɗi za su samu ya dinga bani da yawa na ce abinda Allah ya sa ya samu abinda ya samu insha Allah zai kayi da za ka dinga bata in ka ce insha Allah shi kenan to yanzu gashi abin ya daɗe in ma haɗa an zo gaida ni na sauka ya labarin sai dan Allah shi a ya shi hakuri shi ne maganin zaman duniya na'am ثانيا na'am يهجرها هجرا جميلا إن لم تستجب للموئذة والهجر الذي يليق بالمسلم يكون في داره لا يهجر داره بل لا يجامعها رغم كونه نائما معها آه، فيؤديها جنبه أو زهره وقد قال القرطبي أن إيدائها جنبه وهذا قول حسن فإن الزوجة إذا أعرض عن فراشها فإن كانت محبة للزوج فذلك يشق عليها فترجع للصلاح وإن كانت مبغضة له فيظهر النشوز منها Allahu akbar dan kare ta na biyu nukuda ta biyu da miji zai yi ga matarsa kamar yadda aya ta nuna ya hajiru ha ya kaurace mata in ta ƙi bin abin da ya kamata ta bi hajiran jamilan kauracewa kyakkyawa in bata amsa wa'azin nan da yake mata ba to lalle ne ya kaurace mata ƙauracewa kuma da zai yi wacce ta kamata ba ƙauracewa wacce ba ta kamata ba ƙauracewa kuma da ta kamata da musulmi ya yi wa matarsa ya ƙaurace mata yana cikin gidan kada ya ƙaurace wa gidan don ka ƙaurace wa gida ka tafi ba za ka dawo ba sai asuba ko sai gari ya waye sai ka munana mata zato sai ta zaci ka tafi da dash-dash Allah ka kiyaye. ta bata maka tana bata maka bata baka haƙƙinka in ka bar gida ka ki kwana a gida kuma ai kaga zatonta zai yi muni wannan ne kuma ba a so shi sa ƙauracewa da za ka yi wa matar a cikin gidan ne a cikin gidan ma kar ka tafi wani ɗaki ko ka je rumfa ka batta a a cikin ɗakin ne za ka ƙaurace mata kuma ƙauracewar ma a kan shimfiɗar za ka ƙaurace mata domin za ka nisanci yin jima'i da ita kar ka yi ko da kana kan shimfiɗa ɗaya da ita ne sai dai kawai ka juya mata baya ka kalli gabas dama ka kalli gabas sai kai mumini ne sai ka fara tunanin gabari in za a juya da kai ma kai ka an ka fara kana ta tafakkurin Allah ka gani yaushe za ka kuma dawo kan wata wata harka dama sai an ɗan samu nishaɗi ne da iyalai mutum zai dan bijire da dan tuna kabari ya dan yi wasu harkokin to an watsar da kai ba sai kai aikin ka na mumini ba ka kalli gabas kai ta salati kana tafakkurin lahira ba san kaka saurare ta shine aka ce ko kuma mutum ya yi rigingina kawai ta kallon sili ya bacci yana salati ga annabi tana gefe a kwance in ta je imamul qur'ani in za ta tabo ka ga dama dama mun ci jana da tarbi muke kwanciya in za ta tabo ka ce ana wasa da salati ne wani ya ce wa matarsa ta ci mutunci in dare ta ce a bata haƙƙin ta ce an ki a baki haƙƙin haƙƙin nikin ba da na wani to ko ka juya mata baya ko kuma ka juya mata ka ɗauki ka kalli kanka kai rigingine amma imamul qurrabi ya ce abin da ya fi kyau ba sai ka yi rigingina ba in ka rigingina ma ka rabu da ita shi kenan ka juya mata kawai baya ka bata na in babban gado ne kana kan gado babba ta je can gefe duk abin da za ta yi kai kuma ka je can gefen gada kai ta zikiranka yawwa tun da lokaci ƙauracewa ne in kuma ma mutum ni kuma zan ƙara in abin hakan ba za ta yi ba sauko ƙasar gadan kaban mata gadan yana cikin ƙauracewa abin da yasa imamu ya fifita cewar mace a juya mata baya kaga ba ta da wata kafar mawasanci amma kai rigingine misali kan za ta iya ɗan ɗagowa ta kalle ka to kan ma ta samu wannan kafar tunda in ta ɗauki lamarin Allah da wasa kai ba da wasa ka ɗauke shi ba saboda haka idan kuma ya bijire mata daga barin shimfiɗa ta kasance ita mai tsananin soyayya ce abinda ya sa aka ce kakka bar shimfiɗa don mata suna da matsala akwai wacce take da tsananin soyayyar ka da za ka ce ta bar gida ta tafi gidan so za ta iya bacci baran nan wata kuma ta yi kamar ta mutu don baƙin ciki to yayin da lalatarta ta kai har a izini ya samu daga Allah ka ƙaurace mata idan ka ƙaurace mata daga shimfiɗar za ta shiga damuwa mai tsanani kuma hankalinta zai yi mugun tashi domin tana da tsananin sanka don su suna sanka ne suke gallaza maka to wannan damuwar da za ta shiga mai tsanani ba a son mace ta kai haka shi sa aka ce karka kauce daga barin shimfiɗa kana kan shimfiɗa za ka ƙaurace mata ka juya mata idan mai son ka ce ita wannan juyawar da kyaletar da za ka yi sai Allah ya gyara lamarinta ta tuba ta dawo ta daina yin duk abin da take don ta san daren jiya kama ta baya daren shekaran jiya ma baka san da ita ba to za ka gan Allah ya taimake ta wannan wa'azin sai ya gamsar da ita sai ta dawo ta gyara abin duk da take yi yago abin da ake so kenan amma wata wace shedan ya tasiri a kanta da yawa za ka gani yayin ma da miji ya kaurace mata in shedan ya samu kanta fa sannan wani bacci mai nauyi mai daɗi zai zo mata wata san bata ma san ka kaurace din ba bacci shedan ne saboda haka waɗannan su ne matakan da wannan ayat take ta wato ainihin wasafa mana one by one wannan yake su za a bi daga wannan abu wannan abu wannan bismillah
salisan wa fi halati adami istijabati almar'ati lil ilajaini as-sabiqaini falahu an yadribaha likulli darban غير مبرح لكن ضربا غير مبرح ولا يكسر فيه أزما ويجتنب الوجه لأنه يظهر فيه الأثر سريعا فقد وصى صلى الله عليه وسلم بأدم ضرب الوجه فقال ولا تضرب الوجه ولا تكبه ولا تهجر إلا في البيت na'am na uku shine idan nukudodi guda biyun nan na farko wa'azi bai yi wa mace ba hukunci na biyu da ladabtarwa na ƙaurace mata bai yi mata ba to sai a dake ta sai a samu abin duka a buge ta amma dukan ba mai zafi ba in dai waɗannan biyan ba su ba kadai a yi saki ake gudu sai a doke ta duka ba mai tsanani ba kamar yadda muka wasafa dukan jiya da hannun riga pap a ta ji tsoro in ta ji haka ta san to lalle abin ya girma fita ki ba ni waje ka fara kai duka da riga ba ba ba in ta ga ka fara wage ba za ta ɗauka ko hula na za ka ɗauko dole za ta san wannan fargabar tunda mata na da rauni in an kai kan martaba ta uku ta kai duka to kila amma duka ba mai raɗaɗi ba ba wanda zai sa fata ta tashi ba kuma ba wanda zai karya wato gaba ba karka kai wa matarka duka a matsayinka na kato ka sare ta ka karya mata kashi ba kyau kuma wajen duka karka yadda ka mare ta ba a dukan fuska manzo Allah ma ya hana akwai hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan ɗayan ku zai doki wani to falyastanibil wajha ini sanci fuska domin dalilin da aka ce karka da kima shi a fuska a duk jiki ba inda yake saurin ba da atsari ma'ana alama an yi duka kamar fuska yan sai a ko kai namiji sai a dake ka a baya a dake ka a ciki a dake ka a kafa balaga amma na tafka maka mari za ka ga kumacin ka sun fara kumbura yan yatsu na fitowa shi fuska nan da nan yake nuna alamar an taba shi to ina ga fuskan mace wannan biredi ya fita ya fita ƙarfi jikin mata liyuna ne mata taushi ne jikinsu baya da ƙarfi yanzu ƙashin yaro namiji ɗan ƙaramin shekara goma sai ya yi wuyar karyawa amma ƙashin mace mai shekara arba'in ma yanzu yanzu na sai ya ɓalle isa ake lallaɓa su ko da bishiyoyi ne idan masu saran ice suna zuwa sara suna gane wannan bishiyar mace ce don idan ka je ka samu bishiyar mace ko katon mangwaro ringijeje ya cika guri idan mace ne wannan mangwaron ana tsara za ka ji tubus tubus haka mata suke amma ka samu mangwaro ko ka samu wani ice irin irin wannan in ka samu namiji ka buga ka ji kam kam dan wa namiji ne shi sa ake musu a hankali wata magana ma in ka tashi za ka yi wa mata to idan kai mata wata magana mai karfi yanzu yanzu sai ta rikice amma namiji sai kai ma goma wannan ya shanye to shi kuma fuskar su ya fi ko ina manzala sallallahu alaihi wasallama ya yi wasiya da rashin dukan fuska har ma manzo sallallahu alaihi wasallama ya faɗa a hadisi ingantacce wannan abu dawuda ya rawaito shi ibnu majah ma ya rawaito shi kuma asalin hadisin yana cikin sahihu muslim ne inda manzala ya ce wala tadribul wajha kada ka daki fuska an ka tashi duka wala tuqabbih karka kuma dan kwara fuska wala tahjur ita mace karka dake ta a fuska kuma karka dan kware mata fuska ka sha kunu ka tsare gida wai ta ma laifi ai ba a hukunta mata da canja fuska kana murmushi kana dariyar ka ba komai a wance a harkoki kai ya muka aya na dawo ban ji ki ba bacci kike ne ki ko namiji abin yana nan amma ka sha kunu ka haɗa rai me kai ba a haɗe wa mata rai gashi annabi ne ya faɗa wala tuka bai kada ka ɓata fuska ka ɗan kware in ka ce da haka za ka yi riƙon gidanka to ba za ka iya samun nasara ba kana murmushinka da nishaɗinka za ka yi mata wa'azin kana da murmushinka da nishaɗinka za ka ƙaurace mata ka ƙaurace mata ka juya baya a salatu khairu minan nawm wace wace tashi lokacin sallah ya yi tashi tashi ba komai ba komai ba wai ka juya mata fuska ka ƙaurace an yi salatu tana sharar bacci ka fita kai sallah ka kyale ta kuma ba wai za ka tana magana eh ke bro a'a sake wannan wannan duk ba hukunci ba yawa sannan kuma ƙauracewar ba za ka ƙaurace mata ban ji manzo Allah illa fil baiti sai a cikin gida ai ma'aurata sirrin Allah ne tsakaninsu idan kin kibi to a gumu ni da ke a cikin gidan kai ma ai ba ka san halin da kake ciki kuma kana jin damuwar to ita kuma ta fi ka jin damuwa ka kaurace mata kai mata wa'azi ka gaigaya mata abin da ba ta so na gaskiya to in ma duka ne ka buge ta da hannun riga don kar mutum ya dana maimaita bugun nan ya je ya tanaji kai ta ƙauye don akwai ƙauyukan da hakika na san ƙauyukan da yarinya an kai ta gidan miji washe gari dama mai gidan zai siyo bulala kauye mana subhanallah kauye zai mutum zai zana matarsa kuma an jima ya kwanta da ita ta ce wash wash ce ne haka ne ta ce wajen bulala da ne an mata an cuce su to ba haka ake ba don magana mu wargaje ta zami ya kara na da rakiya to kauracewar ma kar ka yi sai a cikin gidan a cikin gidan ma kar a san kana kaurace mata in su bi ne ko su uku ne kar a san kar wata daga ciki ta san wanci ta ki gyarawa hanyar gida ya kai ga kauracewa ko dukan ne kai da ita ne ka kowa iji saboda girmama dan adam yau kar ka wulakanta matarka ba kyau ka bi mata matakai shi sa Allah ya zana mana ya matakan da za a bi insha Allah aka samu mumina mai rabo ba za a gama kai waɗannan nukudodin ba sai Allah ya raba ta da shedan ta samu yin yadda ake so kuma na gaya mata da za ku sauka kanku da rigima da girman kai da shedan ku zauna da mazajenku ku yi mu'amala da mazajen ku ta biyayya da kyautatawa wani namijin ma shashasha ne zaki aure shi ke za ki ƙoƙarin saita shi ki nuna masa rayuwar sai ya zama mai kyau kuma ki dawo baya ki ladabi ya zama ogan haka ake yi ba wai ka ce lalle ka abin to idan idan Allah ya sa kika samu haka shi sa ake so a samu almajiri ka samu ki samu almajiri baiwa Allah ba zaura ce ke ko budurwa ki samu almajiri in aure ya zo duk da dai Allah mukaddari ne da wanda ya so yake hada bayi amma idan mace ta samu almajiri to za ta samu rayuwa mai daɗi ba don ina almajiri ba uwa don dai kawai faɗa gaskiya ce ta zo gun malam allah jaddada masa rahama ya ce wani in allah ya baka ya ka ba almajiri in ka samu ya za ka aura in ji malam ka ba almajiri shi almajiri ne mace ba ta gane in yana santa ta mallake shi sai yadda ta yi ko me yake so zai mata yana santa idan baya santa ba za ta gane ba zai mata abin da take so da kyautatawa domin yana jin tsoron Allah amma kika samu ba almajiri ba bai damu da ke ba kin shiga uku kin rako mata duniya to kuma almajirai ko kuma kun ji abin da malaya mana shaida a ana gara a aure almajiri to kowane mutum ya kyautata wa matarsa yau ba girmama su a dinga kulawa da kai musu abin da za su ci mai daɗi kar ka tafi ka yi dare sha ɗaya sha biyu ka zo ka tashe ta to mu yadda ka'idan mu take almajirai idan kai ta kaje unguwa ko maulidi muka tafi kun ga mu ba ma fita sai maulidi amma matata ba za ta yi bacci zo kawai kwanka an tashe ta ba sai na zo mata da wani abin da tashi ki ci ta dan wantsake amma da amma kawai ka tashi baiwar Allah daga bacci ba abin da za ka bata ba kyau saboda haka a dinga girmama su duk wani hanyoyi na zalunci a kauce da abin da za su faɗa gararin da za a zo har a kai waɗannan matakan kafin ma a zo kan wannan matakan a iya mu'amala wacce take mai kyau wacce za a saita su musamman duk wacce ka aura ko mai shekarunta yarinya ce ko da tana da shekaru dan ɗabi'o'in da za ka zo ka ɗora ta a kai ka saita ta shine abin da ya zama wajibi a gare ka ka ɗauka ka auro ta zero yanzu ne za ka ɗora ta a kan amma in ka auro mace ka zo kuma ka zauna kana sauraron ra'ayoyinta ko wani abu irin wannan kaga sai a fada garari Allah ya da ba mu dacewa Allah ya kara na daraja alhamdulillah